الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قد ذكرى لي شرري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba ta takwas ga watan zulkada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da arba'in da tara za mu tashi darasi na ɗari da hamsin daidai yaji na ɗari shida da ashirin da ɗaya kitabul jihad babu adabil kitab shi za mu tashi za mu tashi akan adabul kitabi na daban yaki ina cikin jihadin mu mala yake an buraida radiyallahu anhu an karbo daga buraida Allah ya kara masa yadda kala yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo tira da miki Allah ya tabbata a gare shi ya kasance idan amara al-amira ala jayti idan zai shugabantar da wani jagora a kan wata rinjina an gane ko idan zai jagorantar da wani jagora akan wata rindina au tariyatin ko tariya tawaga mun ja faɗa bambancin tariya da gazuwa shine ne halattuwa annabi alaihi salatu wasalam a gazuwa in ka ji an ce gazuwa a jira to da annabi ne tariya kuma ba an bayyana da jago yawwa haka nan dai shi ma kaga shi ma wata runduna ce wata karamar runduna aka tura to sai ce wasahu fi khassati ya masa wasiya to sai annabi ya masa wasiya akan kansa duk lokacin da zai tura to zai samu shugaban zai ma wasiya a karan kansa ya ce bi taka wallahi ta'ala ya ce ka ji tsoron Allah kuma a takawa shi ne ja'alul rikayati bainaka wa baina ma'asiyatillah sanya katanga tsakaninka da saba Allah shine takawa ko kuma kamar da Jaku da Islam yake bana shine imtisalul awamiri wa tinabul nawayi cewa kwatanta abin da Allah ya yi umarni da shi da nizanta abin da ya hana wannan shine takawa da ka san san wa bi man ba'ahu da wanda ke tare da jami'an muslimina daga cikin musulmai ne mutu ne wasiya da cewa khairan sai mutu wasiya ta alkhairi in makala sannan zai ce ko gudu bismillah ku yaci da sunan Allah fi sabilillah idan daukar kalmar Allah ku duba jarana da sunan Allah dan daukar kalmar Allah qatilu man kafara billah na uku ku yaci duk wanda ya kafirce wa Allah ko ku tsu sai annabi ya ce da su ku yaki wala ta gullu kada ku yi kwangi wa man yakulu li asli ma zanna yawm al-qiyamah misalin da muka bayar jiya kirkirar dukkoki ba ne na annabi alaihi salatu wassalam amma aka bayana ta bayani annabi ya ce yana wuta na ganki a wuta ne dalili saboda ya koye wani abu a cikin kayan ganima kayan baitul mali wanda aka samu an fahimta da kyau ku shi za wanda aka ba kujera ta gwamnati ya sata ya ku wanda ya saci kayan jama'a barawon bibiyar bi sai da ba ku zaba wannan bayanin mun yi bibiya ya fi shi girman ne bi domin wancan na jama'a har ɗan goyi har wanda yake ciki yana da aiki wannan kuma wannan mai kayan shi kaɗai yake da aiki a kan kayansa wannan kuma duk wanda yake idan ciyaman ne duk wanda yake karkashin wannan karamar hukumar idan gwamna ne duk wanda yake jihar ta ku aida aiki yawa wani ya yaje wani bai yaje ba da shi ne yake cewa kada ku guluri ku koyi wani abu ku gaji wani abu wala takdiru shi sa lokacin da za a sami ba dan siyasa sai ratsa shugabannin mu ba ai wani ya tata wani ya zo ya kwato ba taimakon da kun fahimta to matsala kawai da sai wato siyasa kowa da irin tasu salon siyasa da abin da yake amma ba da haka ba ka tashi kaya a kwace ma ai taimako ne duba da mutum ya yi a kaka zaliman au mazluman ka taimaki dan uwanka a zalimi ko wanda ya zalunci ko da aka zalunta sabai suka ce mun san yadda za mu taimaki wanda aka zalunta amma wanda yake zalunci sai ya za a yi taimaki sai annabi ya ce ka hana shi wanda yake zalunci ka rike hannunsa ka hana shi taimakon sa kai to shi ne wannan to sai ce wala tadbiru kada ku yi yaudara wanda kai suka tattaro suka jefa ba kuri'a idan ka haife ka ai ka haife ne ma za ka ba aliya ce ya ji gallau an gane ko to saboda haka wannan shi ne abu da ya kamata mu lura da shi wala tumaddilu lanan kada ku rika yin mutula kada ku rika yin mutula mutula shine bayan an kake abokan gaba kuma a yi yanka bayan an kake su a yi musu mutula a yi yanka gabai da aka yi sai na hamza a yake hudu a ga gudun tsira su aka yawa wala taqtulu walida kada ku kace kananan yara ku duba musulunci yadda yake da ka'ida fa idza lakita aduwaka min al-mushrikeen idan ka haɗu da abokan gabanka cikin mushrikai fa da auhum da kira su ila salati ila salati hilal zuwa ga halaye guda uku fa ina jabuka idan suka amsa ma fa kubar dino to ka karba da gare su idan suka amsa ma kiranka cewa ga abin da kake neman su ne suka amsa to ka karba shine fa kubar dino wa kubba alun ga naka kare hannunka ga wurin ya tsaya ud'uhum ila al-islam ka kira su zuwa ga musulunci fa in ajabuka idan suka amsa ma fa kabar ne ka karba da gare su wa kubba anhu ka dani hannunka daga barin thumma da'uhum ila ta'awudi sannan bayan suka zo musulunci sai ka ce to ku tashi daga at-ta'awudi shine min dari ku tashi daga wannan gidajen naku ila daril muhajirin ku koma zuwa gidajen al-muhajirun wa akhbiruhum sannan ka ba su labarin cewa annahu in ba'du zalika idan suka aikata haka falau to duk abin da yake na lada ya tabbata a sarki ne falau malil muhajirin duk irin abin da ake ba wanda yi jira lada su ma za a ba su kun ga da aiko falau malil muhajirin duk irin da ake abin da aka ba wanda ke hijira su ma za a ba su wa alaihim ma alaihim sannan alamun ya bambanta wannan cewa in mutum ya zo yake udu ubi kai mun addu'a ta alkhairi amma udu alayya kai mun bakar ko da audu alayka ne ma bakar addu'a kenan shine alaƙin an bai da aljabu yawa wannan shine to shine yake cewa ba alayhi wato abin da suke yana kan zuwa alayhi ba alayhi abin da suke na jini yana kan fa ina abun suka ci an yi da awwalu minha su bar wannan gidajen ba ku jiru ka ba ji labarin cewa annahu yakunu na ka arabil muslimi to ba hukunci ɗaya ne da su kamar yadda laraba musulmai suke a garin su irin hukuncin da za a musu su su ma irin da za a yi musu shi ne kawai ka arabil muslimi menene akan larabawan musulmai shi ne suna nan a matsayin wanda ba su yi hijira ba duk hukuncin da ya kama a yi mutu na wanda ba su yi jira ba su ma za a yi mutu to matsayin su daya yajri alayhi hukmun lahi ta'ala hukuncin Allah madaukakin sarki yana yana gudana a kan hukuncin Allah na gudana a kan alladhi yajri ala mu'minin wanda yake gudana a kan mu'minai wala yakunu lahum min al-ganimati to ga irin abin nan ku sani cewa ba ma an samu gani ba ba za a baku ba wal bayu da bayu ne bayu shine yaji da aka duba ma gwamna ba kalu alu Allah ya ji maka aka samu gani ba sai an gane to kun ji ma alayhi ba za a ba su komai na gani ba ba ko bayu kaga shi za mu ce cewa wanda ya zo yanzu an ruje mutane guri maganar mutajiya an rufe mutane guri kuma ka zo ka ɗebi kaya ka ce ganima in da gangan kake za ka iya kafurta me yasa saboda ka halatta haram ko ka haramta halal ko kayan wani kadi ba sunan ka gani ba ya gani ba ta ji abu ne ya ji ake yi idan aka karkace su ko suka gudu a ɗebo kayan su shine gani ba wani sai yanzu da aka rufe guri kuka ɗebo kayan su har na ne kuka yace su saboda haka ba gani ma ba ce to za ka ji suna da cewa mutum ya ɗebo ƙofofi ko rodi sai ya ce ya ɗebo ganima kuma mutane suna ƙara wani ta ganima wallahi haramun ka ɗebo wuta ce wuta ce inna ma ya akulu na fi buduniyar naron wata ya filauna shahira saboda haka wuta ce ba sunan ta ganima ba ba a canja wa ciwo suna abin da ka kwakuta na jama'a sunan ta haramun yana nan haramun ko a ja ruwa ba laifi bane inda gangan ka faɗa ta kafurta inda kana da gajiya ba laifi ka ka je na farko ka canja maka suna sannan abu na biyu kuma ka ce ba laifi bane inda illa take kenan wannan kuma gangan ne amma wasu za ga dattijan mu zai nan suna yin waƙar su ba da wannan ma'anar ba kawai karkari a musu bana kawa cewa ba daidai bane ba ba amma ba daidai bane to duk lokacin da wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadiba hadha halal wa hadha haram fihi litaftaru ala allahi alkadiba inna alladhina yaftaruna ala allahi alkadiba la yuflihun haka Allah yake duk wanda ke kirkiro Allah ƙarya su jingina mu ba za ta taɓa rabota ba ka ce wani abu haramun ne kake halal halal ne kake haramun to da gangan kai wannan doka burki yake kai mutane riddati to da haka ba su ba su zuwa sai ko kayan mutane kuma da shi halal ce wai halal wai ya da ga mu wani ya debo ya kara da gidansa wai ya debo kayan da yake kudin da ya samu ya kara da gidansa ya tafi ya debo kanka Allah ya sani kawai Allah ya tsare kuma ga zalin ba ta koma wannan sai kun wanda ya shiga ibtila'i da tauda ya bar sai kuma a da kai ya zuwa a wukan da a rika duka to sai ran al'umma ce wannan wannan sai ran al'umma ce ba za ka gane wannan illa ba sai ran da abun ya same ka kai ko na wani na kusa da kai wani abokin ka da kuke tare sai cewa yanzu yana da jarin miliyan shida kawai ɗayan wawa a duk wawa ce to a nan ne za ka gane cewa lallai akwai illa Allah ya kiyaye mu to shi ne abin da malai yake gaya mana yake to kun ji yadda ganima take ko ganima yaki ake ba kayan jama'a ake rujewa idan misali ita gwamnati ko hukuma tana da hurumin ta kwace guri ta kwace ta ruje kai kana da hurumin ka ɗebi kayan jama'a ba ka da shi ba ka da shi Allah ya kawo. To sai ka illa an yi jayi ma al-muslimin sai dai idan sun yaki tare da musulmai wa yau ba abau idan suka ki fasalo mun jibiya to ku tambaye su jibiya jibiya dara قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم جلدا واعلموا ان الله مع المتقين. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يده وهم ساجدون Kiko da haka sai ce, fa inu ba ta buka, sun suka amsa ba, ba ku bar minu ka karɓa, ba ku faru ka ɗauke hannun ka da kan. Fa inu abau, kun sa abin takaicin, wasu ba a rufe mai shaguna ba, amma ɓaɓɓalle ƙogogon an kwaje kayan. Su ba ma rufe ba ku tuna su ba, amma an kwabballe musu gogobi yanzu wani bawa Allah da safe muna waya da shi ba wai da safe da ranar nan yace mu wallahi shi jagunan da yawanci da aka rike ba yace mu wallahi ba ma taba su ba rufe su amma hatta kwani da an kirki har kwano yace a gowar da ya san ya mun ba da haya yace wannan an rufe yace amma nasu wanda su yake wallahi ba a taba ba yi amma gaba ɗaya dama da kogobi da bangogi da komai sun cire da kayan ciki sai yake gaya mu abu wanda shi ma da aka buɗe da ya yi cinikin dubu ɗari biyar da wani abu da kayan su na wajen miliyan ashirin da wani abu duk sun kwaje kuma wani mutum ya ɗebo a kura ya zo wai gani ba haba ba da kun san daga nan wani gaba ɗaya ya duke ji wani daji ba har ya mutu ko ba kuma ji ba corona corona da ta durkusan da wuta har yau ba ta ji ba har yau asibiti ko kaji ya ba mu ciki gaba ɗaya akwai wanda aka ce shi wannan da yake yawo yake wani sai da yake makocin yake shi a gaban sa ba yana yana yana yi wallahi suna diba to lokacin da yake ba a gama diba ba amma in yayin nan sai a buce sa aka kalkin kuma wannan wanda irin zai ya kai da kayan ka kuna kallo go wannan kan bayan na ga jiwo zuwa cikin kai in kun gyara kayan wayannan da suka kwazo kawai su samu kudu ka su kwaki fare ko eh sun zabe Allah yanzu ya ce ya je ce wa Allah ka je ji ban gani ba sai Allah ya ce to a wata ayar kake ka kwali kayan da ba ka je ba gani ba sai ka faɗa ayar sai ka faɗa Allah ya tsawata abin da ake so mumini yayin da wani ibtila'i ya samu mumini dan uwan sau da yawa eh shi ne imani ba amma in ba ka jin komai da wallahi munafiki ne idan mumini ya shiga ibtila'i jarabawa ai ba wai ko gore yake jarwa ya to garin to waye fari gaba ɗaya ya zama da biki ka sau da yawa Allah ta rawa da yake neman kobo da dari yau da gobe kawai zuwa sawa wa rana ɗaya rana guda ka san ka san illar talauci ba ba ai ba za ka gane wannan zancen ba sai ka san me matsalar babu ya taɓa yin dukiya yanzu babu ai wanda dinibola da decoration ne zai kawo Allah wanda baya son saukawa daga nan zuciyar ta buga wani zafin nan muna hira da shi yake ce mu malam yake sai ka rika hakuri da shi ya ƙare wasu mutambiyoyi yake sai ka wuce da shi yace mun suna da OCD ina ganin psychiatrist ina da depression and anxiety ina da sugar wallahi tallahi ni su da kuma wallahi ba da ji ne yaro sai su na kallon sa wanda na akura an tashi da karatu dole ke tafi gida dole na baji wato kulawa kace mama ina samun su Allah mataki ne lazanta duk wanda ka kalli ba da yake rika ga yamu sun ci cika nan ko ce da wanka da take anxiety and depression sugar ga chronic pain ba da kuma ke hajiyar ba anxiety zaman kanta yake depression ma zaman kanta yake Allah ya samu gaba lafiya wannan duniya malam ba komai ba ce kabi da hankali kawai Allah kabi da hankali shi ka na jawa ga mataki ya fara samun kuɗi amma ya yi ta cewa ya fara gina lahirar da tun yanzu kana ce samun dubu ɗari kana dubu ɗari biyu to ya za ka kankana yi wani abu na alkhairi ko yaya a wannan kaji riba rayuwa babbar riba kuwa tun yanzu to da zara kudin sun kankama kuma za ka ga kafin a ce komai kayan da wanda ya cin ɗaliban jiya wata hira da muka yi da jini birge da jini yake mun nan islamiyya ne yake mun yanzu muna tattauna a kan wani ɗan uwansa da ya yake mun a yanzu an wanda yake ya yi bohol guda uku mataki wannan abu da ya gaya mun na ji daɗi Allah wannan shi ne amfani da rafi yace hayan gobe da wannan ba ko ne bai san kudi ba saboda su ba a ina su ina ba a wannan abu wahalar ruwa ake yi wallahi guda muke haka ake yi ba bayan Allah kuma dai ga Allah ya shiga lamarin lamarin ta komai na ka duk da ke su wannan kudin da na kadan baya iya bayarwa to idan bai yawa ya zuba ba zai bayar ba wannan shine ka'ida ba ku nake gaya wanda ya mutu kwanan nan ba jimawa ba ai wata bi ba har yau sai ko bidiyo ne bari kai banda kadarori amma kun san cewa babu kori da ne ba za ka nuna ka ce wannan da ka wuce wannan abu kullum na jira yana tsaya mu an dawo da gurin ta ajiya ne wani ke bayani cewa wani ya fi mai abban microphone cikin system din nan yana bara da Allah ya yanzu ce maka ji masa da kajariya bayan da lalzan goma mace ta daya Haka yanzu laifin waye, laifin zane, ya kun gani wallahi in baki ba ku kudin shi ne na gado hali an mariya kudin halal ne dan yanzu kowa ne zai ma a fasara ka jariya ba kowa bane Jida kana mataki yanzu Allah ya hore ma duk mace ce da ciki matasa ne baka san me zaka zama ba ya hakuri idan ka kana samu wuri kai ku kai karka bibiya ayyuka alkhairi kana yi wallahi za ka ga alkhairin da zaka samu bi yawa karka rika tunanin wai sai ka tara a'a shi Allah ce waye sai ya biya ka duk abin da ka bashi ya biya ka وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو ماذا خير الرازقين يا يا في الله madaukakin sarki in dai wato ka bashi wajibi to shi baya jira kuma bashi sai ya dage biyan ka ya lullunka amma ke da mai aidu kuma fakara wa ya amuru kuma bilfa wanda yake bari yanzu dubu ɗari biyar ce ba bari ta kai miliyan ɗaya zan fara kaza in ta kai miliyan ɗaya biyu ta ba ta kai misali ba in ta kai misali zan yi kaza domin misali yanzu ya ɗauki miliyan uku to shi nan zai ta ɗora shi a keken bera ba zai taɓa yi ba har sai ya mutu in ya mutu wata su ce ni kuma sun ci halal ko kudin haram ka tara suka ci sun ci halal ba kai ka tara ba kai za a yi account wallahi kai kai yanzu wannan shigo biliyan din zai je a ji account zenith bank first bank duk bankuna daban-daban amma su suna nan suna aliyan bariya lakin to shi ne to shi ne fa ilu ma dabu ka fakbar minhu wa kubba anhu in suka amsa ma ka karba da gare su ka kame hannun ka gaban su in abawin suka ji fasta in billahi alaihi ka nemi taimakon Allah alaihi ba lahu ba me za a yi kenan ga shi nan ma ko a wani kalmar gaban wa mun gani sai zanne ya karin bayani yake wa qatilu ka yake kun ji Ali bin Umar radiyallahu anhu ma kan wujida imra'atin maqtula an samu wata mata mabriyun lil majhul wata mata da aka kace fi ba bi magaji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani daji da ya koji annabi alaihi salatu wasalam bada ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an katili nisa'i wa sibiyan sai annabi ya hana a kashe yara da mata ba a kashe kananan yara a yaki ba a kashe mata wa sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam mu'adh bin jabal radiyallahu anhu ila ahli yaman mu'alliman annabi ya tura mu'adh bin jabal kun san shi ne misalin da na baku a karatun gidan tofa cewa ba a da jabal shi ne annabi ya ce malamin al'umma nazararsa da malamai kamar ka dauki dutse ne mutum mai karfi ya wurga dutse iya inda ya kai shi shine nazararsa da malamai a lahira kuma kun san abin mamaki shekarar ma'az da jabal talatin da hudu yawan duniya da yawan wasu matasa a nan sun girme amma kaga aikin da yawa a cikin ina magana da muke duk wanda kuka ji ana labarin ka je ka je littafi da babu haular rasul a kurdi na tsira ne kawai matasa ne wanda wasu kai lantar duwanci matasa ka ci aikin da suke musulunci kai yanzu zai kara ka ijirin baka tsina na wa kanka komai ba da na addinin ba kai kanka ba kai wa kanka komai ba shekara ijirin da biyar talatin ne kai ba kai komai ba mu bai idan mutum ya haura talatin yake fara tunanin shi kansa yawa ya bai ma zai yi shi a kan kansa ya ma zan bai zai ba domin har yanzu ya jira yake gwamnati ta baki aiki ba zai iya leburanci ba ba zai iya sai sun ma ya gama karatun ba zai iya tela ba duk wani aiki da ya zo shi ya raina shi ba zai ba kayayyaki jira ya fashe kana zuwa gurin yadda ka kore shi wallahi sun dan bai duk dan bai ne zo gurin yadda ka gawai da zara'a su kore in yana da zara'a to da sauki ya kyale shi wannan jiran ga wajen jami'i amma in dai bai da zara'a ba da take shi wallahi kaga mata lokaci za a yi kakka da wuta bakarfinka idan rigima ta sai baki ba sai rijiya ko ba haka bane domin ya wure mata kunne kuma duk kowa iya hira domin ba abin da ya iya sai hira ya kalli da waya ya kalli da duk wani abu ya iya abin ya Allah an gane ko to saboda haka wannan shi ne to sai yace a ila ila al-mu'allima a matsayin malami shine malamin jayi فكانت وصيته له وصية النبي هو بعد يجب إنك تأتي قوما أهل الكتاب أو رواية من أهل الكتاب لا تجي وجن وجب جاني ده يسكن ما أبو جاني تاجي فدعوه إلى جهالة أن لا إله إلا الله كان إذا فرقوك الشيكة ثلاث دعاء جميل كده وقابا بابا أقول دعوة الجنة في الله كنت نفرقوك يوا تنم وأني رسول الله كما ني من الله fa ilu ma dawo ga lidali in suka yi ma biyayya akan haka fa alimu fa sanadu bi anna Allah ta'ala taraba alaihim khamsa salawat Allah ya wajabta musu kalloli guda biyar fi kulli yawmi wa layla a kowane yini da dare wa ilu ma dawo ga lidali idan suka yi ma biyayya akan haka fa alimu fa sanadu bi anna Allah taraba alaihim sadaqatan Allah ya wajabta musu zakka ba sadaka ba zakka to kazu min abin yayin da za a karba daga mawadatan wata rasu ala fuqara'ihim a mayar wa talakawa da garin da ka fitar da kama ba aikin ka bane ai da kana fitarwa cewa yanzu mu dai hamsin ka fitar da kaza ko kuma a duwa sun ka fitar a ciki kana fitar wannan to daga lokacin ba aikin ka bane ka zama aikin mutane duk abin da kai na tasiri ka zo wani bawa Allah ya kira shi ba mai sa addini mataki wai bagar da yake cewa a kayayyaki ka san ana samu mutum yana je da kayayyaki akwai kayan da za ka ga ya daɗe ba a siya ba to shi tambayar da yake mu idan aka zo yanzu fitar da zaka haƙƙi za a lissafa na farko ne ba haƙƙi za a lissafa sannan za ka iya ɗaukan wannan kayan da bai ci ba ka bayar shi zaka na Allah za ka yi wayo ai kuɗi za ka bayar na ce kaya ana fitar da kaya ne idan abinci ne ko kayan noma shine tumaki da awaki shine ake fitar da ko ba ka bane kaga a cewa ake karɓe ba mutum tafiya to kai kenan wanda kayan nake idan kana ganin yanzu nace gwara kai sadaka ne ku ga ma falalan sadaka da kyauta yauwa amma dai babu yadda zaka ba wani zakka a kudi zaka bayar malam lissafi zaka yi na wannan kudin na wannan abun ka fitar da kudi shine ka'ida hakkin mutane idan ka dauko yanzu kafin gabaji wannan biki da gabaji ma kai shi yake so ba shi yake bukata ba kuɗi za ka bashi shi yake abin da zai siya wata kila kana baki masa rana ke siya sauran kuɗin ya zuba a jiru ba baki ka ba zai siyo ba to wannan shi ne to kaga amma abin da ya bani sha'awa shi ma wannan da muke magana da shi Allah maka shi abin da yake bani sha'awa da irin wa'annan mutum yana tsakankan a dukiyarsa kaga zan Allah kaga zai ji zai tare ma zuciya wani ba ruwanka yana ganin ko tsoho ba ruwanka baye to shi to shi ne yake cewa kaga za a karba ka yi ruba da uka da zalim idan suka yi ma biyayya ka haka sun yadda fa iyaka na hane ka shi ne iyaka wa karani ba abuwalin da dukiyoyinsu ba su daraja kar a je fitar da dukiya ka dauki kasuwa kuwa garki ka ce ita za a bayar a'a wacce ki da awatul maglu ka kiya ki ka kiya addu'ar wanda aka zalunta ka duba mahallin da yayi a ta wanda aka je karbo zakka idan ka dauki wanda ba ita ba ka zalunce ballan tana wanda dukiya take ba zakka ba ce ba ko wani ba kai kuna ji ba a gurin zakka an ce mar idan ka je karba ya kare shi da ko ta tsakiya saka tsakiya ba da ni'a ba ba kalima ba ta tsakiya kawai to ina ga wanda ba zakka ce ta zo ba kawai fashe maka yi kuma mun faɗa mafi majoritin yan kasuwan nan ba kayan kasuwancin nan daki Allah wani sai karshen wata ake zuwa ya lissafi yan janan nan su zo su lissafi sai to saboda kaza da kaza wani zai shekara mafi yawancin su ba kudin su bane wani shi ke ne ya duku je kuma dama zai je je ne aka yi duk abin da ya faru kai ne ba ruwan su kan gane kullum zo yake yi duk abin da zai kawai kamar riba me yasa yake ma shadda wanda ya gaba da a wata shida bakwai domin dabarar da jana idan za ka yi ta sawa ai ba zai ci riba ba ya zo wani mai shirmi ya zo wucewa yana jin hausa wani ɗan tana da yake zo shirmi kun gane shirmi ya ko yake da shi zo yake nawa wannan shirmin ya gaya ma kuɗin yake kwana nawa yake lalace da yake ba ya baya lalacewa yake ka canza sana'a Allah haka ɗan tana yake mata yake ka canza sana'a kuma haka ne domin yanzu wannan baka yana wani ya ɗauko tallar shirmi ba wa zai biya ni shirmi na yanzu tun da ya aure hakan yana kaji malam Muhammad Jiman bai za ya za ka canja ba sana wace ba sana kuma wallahi shi ne magana gaskiya ce ka canja sana'a abin da ya ake nema yau da gobe shi ake ciyarwa da ya ka koma ba za ko unguwa ta zai ne kake ka gaji ake bukata yanzu a unguwar kafin ka kawo haka ake yi na yi dariya ni kai na abin amma kuma gaskiya ce ba sana'a ba ce talla filmi sana'a ce a shi za a ba cikin mun ba yanzu ko ba bara sai ya yawo ya ce yayi yawo ba ya maka ce maka ba ko ba haka bane Allah ya ji to wannan shi ne jadi suke yi mutanen ba su je su yayi kada lokaci jadi suke yi domin sun san za ka dawo kai ba da ka za ka dare sun kai da kake je wata yawa yadda alaman da ta ga bayyana wulai da bayyana hawa bayyana layi hijabu kuna ji ko addu'a da wanda aka zalunta ba ta da bari tsakanin da Allah kana kana yi take kai a ga yawa ba sai mu kayan jama'a sai ga imani ga gidan babu jama'i tsakanin addu'ar wanda aka zalunta da Allah wallahi kana yi yana jinka sauran addu'o'i da kai akwai gamai amma wanda wanda aka zalunta alaman yaji burjihad hijabi akan waye waje ba yaji ba ala kulli muslimin baligi kuji jardai ya waje ba kan kowane musulmi daya baligin baligi biyu hakilin mai hankali uku aure da hudu zakarin namiji biyar tsarin alal kitab wanda yake da ikon yakin domin wata aya ta ga wa laita alal a'ma arabi ko ne ga wanda zai baka da dalilai ba ko wata da gaba da iko akan yakin shi da ko wajibin min al mal yal wajibiya don ba dai sai wani iyalin da zai yunwa ya kace na za ka yi jihadi ko ba cikin iyalin da kai kai jihadi domin ba da abinci ba jihadi ma yi abin da zai yi wa adili da iyalan da shi kai bace in baya nan ba za ka tafi kabarci da yunwa ba ku duba tsarin musulmi amma wujubu wa da musulmi abin da yake nuna cewa wajibi ne akan musulmi kuwa yana da kadiri baban da kafiri ba wazi malai yake abu ne a fili ko biyo shine wazi annahu da wazi misali a fili sai ke domin annan jihadin kitabi da kafiri domin shi jihadi shine yakar kafirai wa ma wujubu ala al-baligi duna sabil abin da yake nuna cewa wajibi ne akan baligi banda karamin yaro bari kawai bin Umar saboda Abdullahi da Umar yake hodisu ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm Uhud abu jiro da shi gurin Annabi alaihi salatu wasallam ranar da aka yaki Uhud wa ana bin 14 sana ina da shekara 14 falan ya jismi ya jismi alau da halata mu ba shine ake faɗa cewa da mutum ya balaga yana kaiwa shekara sha biyar ya balaga a gidanka thumma urdu alayhi yawm al-khandaq dan na zo da ni ranar khandaq wa alayhi bin khamsi ajara da da shekara sha biyar kun ji dalilin ku ba da da ni annabi yace ya halace ku dai ya kaje shikenan wa ma wujubu ala al-aji amma wajen bin zakwa ga mai hankali wallahi da dan alwaji kenan ko mai da dalili daidai duna kai bi banda wannan sa bali hadisi saboda hadisin na rubi al-kalamu an salatati akan ya riga da akan mutun nawa uku alai da ya zo a ciki menene hujjar wa abugo wa ala sabi hatta ya hakaliba hatta da alƙalin ya kan karamin yaro har sai ya sai ya hakaliba har sai ya balaga ya fara mafarki وعن العجب وعن المجنون وعن العجب فيكما عن المجنون حتى يفيق حتى يجي الكلام يا كان ما هو يا سياوري يبقى كان مجنون يزيد وموجب على الرجال دون النساء وجب إذا أكم مذاك وبند ماذا الحديث يا عائشة هو الحديث أن عائشة يا رسول الله يا رسول الله هل على النساء الجهاد؟ أنا جالس jihadi ya waje ba kan mata alibi ki jihadin la ki dalabi ki ki amma jihadin da babu yaki a ciki da ka yi da alhaji wal umra shi ne jihadin haji ne da umra shi ne jihadin mata wa ma adamu wujudi ya lal mari kajin wajen da akan mara lafiya ko gairu wajibi ga wanda ba shi da dukiya bai da hali bari kauli da hala saboda fadan Allah laysa alal du'a fa'i babu laifi ga waɗanda suke raunana wala alal marda ko marasa lafiya wala alal ladina la yajiduna ma yajiduna haraju babu laifi shine bayani babu laifi akan wanda yake ba shi da abin da zai siyar ko zai dauki nauyin kansa kuma alin za mun fada ba zai siyarwa kawai ba idan da dawo lillahi wa rasuli idan kai ne ya annabiyatu lillahi shine yau Allah ya yabo yawa wani wasili da bin Allah da manzansa domin Allah da in aka ce to Allah nasiha addinin nasiha a wannan hadisin ibn Rajab ya ga ma bayani dogo a cikin jami'ul ulumi da hikma kullu liman lillahi yake wali kitabi wali rasuli da aka zo karkashin lillahi da yake yi wa Allah biyayya shine yi wa Allah nasiha wa ba'da wujubi ala ghayril hawli amma rajin wajibi ga wanda ba ta ba kuwa wali anna al-abda mamlukun li sayyidi domin shi bawa abun mallaka ne ga ubangidansa shi ma mallaka sa ake wai da cewa wala yasmi wal jihada bidun idnihi bi ba shi da iko yin jihadi ba tare da izinin sa ba shine wani tambaya da wani a wani karatu da man da wani karatu ne ta cewa rabuwa yin bawa bi rama bi wanda ake ne kyau ai kaga azumi hakkin Allah ne ba hakkin ubangida ba yawwa amma ne ko kudi hakkin waye hakkin da aiki hakkin uban gidansa ne amma dalla in dai bawa ya tambayi uban gidansa musulmi ne dalla zuwa zai yi kawai shine mata ya kunu jihadu fardu aini fardu aini shine abin da wani baya dauke wani ko yaushe yake zama wajibi a kan kowa akan ɗaiɗaiku wala ya kunu jihadu fardu aini illa bil halatil atiya baya zama fardu aini sai a halaye masu zuwa na daya an yi hadurar mukallafu sabbal kitab to kuji bani shi ya zai shiga tawhidi kana shiga kan da karbu ba da dan na zuwa bari sai dawo ka ga makabai tarara ka ce ka zuwa ba kai da wallahi duk da kago bani shi to karbu ya kama ka kuji kala da alayi wallazina amanu bidalaki fi adam Allah ya ce ya kuwa dauka ba da gaskiya da Allah da kuma da tawaga tasbutu to ku tabbata قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا idan ku haɗu da abokan gaba a wajen gubuntu kowa yana ana kakani gari sai Allah ya ce wala tuwalluhum al-adbar kun kar ku take ku jiwa musu baya ba guduwa in ya ke da yaki wata wani yau ma zahadi ko da jiwa baya ranar gubuntu sai da cikin tsabo da mobikan da annabi ya ce ani zanjir ba gudu an ka gani mazoraci ne kai zaman ka a gida yawa na biyu idza wali al adu baladan min bilad al muslimin idan abokan gaba suka afkawa wani guri ko wani gari daga cikin garuruwan musulmi a nan dole ne ku kare kanku ba da cikin zama a gida ba na uku idan tabbara al hakimu hada min al mukallafi idan min al mukallafi ne kaga hadiya kai ko ya mukallaf kaga wanda aka dora mukallif wanda ya dora yawa idan idan tabbara wai idan tunjintu fanjiru idan ku shugaba ya nemi wani daga cikin ba da gani ke fito to lalle ya yi nan da ke ji wani za a tafi yaki da kai to ba bazan kan kwanji ya riga ya yi shirin ɗinka amma za ka yi a fito baka fito baka zauna cewa wanda za ki yake fito aka faɗe da mutane kai sai baka fita ba kai sai baka kanka amma aka ce kaga yakin da buga ya annabi cewa ba ya san kowa ya zauna in dai ba wanda aka ba wa izini ba irin sai na ali Abdullahi bin Umar Maktub ko kare da yansu da aka ba a dama in ba irin su ba su ba duk wanda aka ji a Madina aka ji to munafiki kuma ya rage da ba da duk banda munafikai daga mata sai munafikai su kare su rage shi wanda gaugari ya wuce wanda abun biya a tauba ko ko a hadisin tuba to ne ba to sai yake ni kauli da Allah alaihi wasallam saboda annabi ya ce la yajra ta ba'da ba'da al-fath ba a jira mutum duk wanda bayan an buɗe maka ya yi jira ba sunan da hijira ba duk wanda balala da al-muhajirin na balle walakin jihadin waliya sai dai abin da ya rage bayan an buɗe maka kawai jihadin ne ya rage da kuma niyya domin al-jihadu ma bai ila yawmil qiyamah shi jihadi yana na har kiyama ta kai to shi waliyyar da kuma kyakkyawan niyyar wai na tafiyar su ma'alin jari sun haka ce ku fito ko ku fito lalle ku fito kowa ya fito a cikin musulmi to wajibi ne ku mun ji wannan asirar harbi fursunonin yaki fursunonin yaki wanda aka samu wa mutu biya bin al-kuffar duk wanda aka samu shi a cikin kafirai huwa ala darbai yana kan wato nauyi zargun ya kunu rafiqan bi nafsi sali akwai bangaren da za a yadda su an gane ko ta hanyar wato zai zama bawa kai abuwa zai zama bawa ta hanyar bauta wa umar da ta wa suriya su ne mata da yara su wani kaza ana kawo su zama mai ba yi ne ake sadakar ya nan da zai zalale kalam na ha an katilin nisa'i wa suriya to ba annabi ya na kace mata da yara kawo su da ya ba dai sai sai ba yi وقال جل وعلا يقسم السبيع كما يقسم المال الذي yana raba wannan bayi kamar da yake yake raba dukiya mun ji wannan nabi wa zarbul la yurqu bi nafsi sabi da wannan bangaren da wato ba a mai da su bayi ta hanyar wato hatsari yake nan kamowa an bai da ɗauke ko yawwa ba umul baligu ne su ne baligai kun fahimta da kyau ko eh ne a gaba nan na ya goyi wa humul rijalu wal albaligu nabi a gaba yawa wa imamu mukayyaru fihi su wayannan baligai ba tsarin da aka yi wa mata da yara za a yi musu ba in shugaba yana da sa zaɓi shine mukayyaru wato filim a tsakanin su bainal qatl wal istiq wal istiqati ko dai kake su ko kuma a bayyana su bayi a da su zama bayi wanda za su bauta yana da zafi ko dai ke gaba da kan su kamar yadda ta faru a wani yaki ko kuma a ja a wasu a matsayin bayi su zauna kawai a matsayin bayi a rabar su shine ba da yake a wal mali ko kuma a yi manzo a kan shi ne baiwa ne almanzu din wa in ma manna fa fidan ya aya take fa in ma wa in ma manna ba'du ko hatta ka za al harbu aw zara wa in ma fidan hatta ka za al harbu aw zara kaga shi ne wa in ma manna shi ne manzo din baiwa kaji annabi ku duk duk shi ne almanzu din abin da da jago wai ma bila ko kuma a ce ku fanci kanku a shaka za al harbu aw zara har yaki ya tattauta wato a tattauta a daina ko ya aje makamin sa to sai yake ma sai yake wal bidiya to gaji nan ida gaban za bil mali da dukiya aure aure da ko mazaki ya faru yin zalika ma bi al maslaha kawai shugaba zai abin da ya ga ya zame musu matsala a lokacin kudi yake nema a lokacin duk sai a ji ana fama da mai talauci duk sai a ji idan kuma ma'aikata ake nema na gona wanda za su noma sai a kasu duk sai aikin noma kamar yadda aka yi a kaibar ko kaga da annaba zai ga zuwa lafiya sai aka yi jeje ya cewa a kan rabi cewa sun noma domin su suka iya noma ka sai aka yi amfani da su ta wannan bangaren Allah ta'ala annabi Allah yake ba kana li nabiyyin an yakuna lahu asra bi dace ga annabi wannan bayani ne akan abin da ya shafi wato abu yaki da aka fita kun ga an nemi jawara annabi ya nemi jawara da yana Abubakar ya nemi da yana Umar ko za ku iya tunawa to sai Allah yake ma kana li nabiyyin sai Allah ya koyi bayan da yana Umar to bi dace ga annabi ba an yakuna lahu asra ya zo yana da asala shi ne burtunonin yaki hatta yi gina fir'aunu har sai ya cika hada da wato da jinin abin nufi amma sai na umar ai cewa shi aka ce sai na umar ne cewa ko a ba su banza yau waje da na umar cewa gaba ɗaya gaba da a cika kasar nan da gina nan da aya ta sauka shi ta goyi bayan sa hatta yi gina fir'aunu har sai kada ta jike da jinin wane mutum wane mutum ai haka tafiya ana zuwa tafiya a samu dama masu zafi da masu sanyi in ji aka samu bangare guda da wasu abubuwa lalacewa duka masu zafi ne to alamar ya lalace duk masu sanyi ne alamar ya lalace haka ake yi a ciza a hura Allah ko a cikin gidan kankanin su kai dike ne kai bangare daya su za ta samu matsaloli ba za ka farka wasu abin ya yi tsawo ba za ka hankara ba sai abu ya tsawo amma idan ya zama wani gurin kana cizawa wani gurin kana hurawa to za ka zauna lafiya sannan ba za ka zama mai mugun riko ba amma wanda ya zama kullum kawai sanyi ne to su ne ba suka fi kowa wahala shi a yi randa ta kula da ba kuma zai hakura ba sai an ɗauki matakin ƙarfi kuma a rika mamaki cewa wani kuma shiru shiru tarawa yi shirigar shi ya yi shirigar ne yanzu kan kankana abu ne da zuri sauran sai gobara ta tashi sai kuma gobara an baka za ba kafin yan kwanan kwanan su zo ta kone gida to shine illata kankan ba a jara mata yin kankanwa ta kone gidan duka amma da lokacin da ake ganin da a kwaje a rokace shi ko ba haka bane yawwa amma ana ganin da yana zuwa gari bi da gobe ba a yi magana wanda zai kunna ta ba kwanan shi kenan da tiya bai amma aka nuna bar ba daidai bane ya dauka sai a zauna lafiya muje zuwa to sai ma da yake ne wa karika da nabi sallallahu alaihi wasallam rijala bani quraiza kun shi ne wanda aka yi a jira rubi a nabi rama aka duba sannan wanda aka baka duba duk wanda aka gaji amma da ya fito ba ko biyu ya ce yana waye nan duk ban san me za yi ba ta san ka da gaji amma ta ko ke ko ga ki baki ya ce ko ma ja ana tawara mutane su ban san me yi dalili ba wanda aka gaba ko wannan zai ji daga amma kanka a duba baran sa to ne ba wanda raka bani mustalif sai aka yanta aka bautar da ko ilimin tarata aka bautar da barin misali aka ce su zama bayi wa man ala abin arab bin rabi'a amma abin hasi bin rabi'a wasu ba wata bin kotan su wannan su kuma sai aka yaje su shine almanu su kuma aka yi musu baiwa shi wannan malam kaiwa da wazira waye wannan za ku iya tunowa wannan bawan Allah abin arab ibn rabi'a waje tuno mana me yasa aka yin sai akwai dalili barakallahu fi ku gani ko mijin sai da kar annabi alaihi salatu wasallam wanda ba ma tare da zarabi ba ma za ku yi tuna ai ya zo da shi da ko yawa dole abu nawa yau nan zai ne ko shi ne wannan shi ne abin da ba da hausa ne yake yawan gaya mana cewa tsira ana zo da nan ce ma a jiki kamar su gari a cikin ruwa ana zo wannan abubuwan garin da iske da zari to yana taimaka a kai alaƙar gaba da annabi sai ta bi kusa sai sai ta bi kusa to sai ce وقد جرى رجلان وبدا وبدا رجلين من اصحابه برجل من المشركين alaku ko jihadin haka yake imana wa bada asra badrin bimali aka fanci fursunonin yakin badar da dukiya da dukiya aka fanci wa bada rajulaini min ashabihi bi rajulin min al-mushrikin min bani asu dan aka fanci mutum biyu daga cikin sahaba annabi alaihi salatu wasalam da mutum ɗaya daga cikin mushrikai daga banu ake musaya ko musaya kul aka ake cewa ko musaya kul sunonin yaki ake ku ba mu wani mu ba ku wani wata kila ba wajen gara da ake ku ba mu mutum biyu ana ku saboda girman wanda yake a bangaren kun fahimta wannan shugaba ne jagora sai kuma duk ya yi wa nazi ne sai kun ba mu mutum biyar za ku iya bayarwa a da a tarata gwara a gara mutum hamsin mutum da ya je ko mun misali zan bawo ya je ko mota a kan haiwe aka haiwe ai ba tafiya an gari aka yi tuji ko wani mamad kune ba tuji ko mala yake haka je ake da gudu a haiwe ba a hanya cikin unguwa ba wata kila kai kadai sai kuma lakcar da ke a cikin garin ko malami ne kake karantarwa kawai sai baka an karawa kawai sai ka rango ta wata yarinya ta riko yaro idan ka tsaya rike motar nan kai zaka mutu ai daidai shi ne ka kwace shi kawai domin kai mutum ɗari biyar da dubu ɗaya kun bayyana kwatar su zaka yi in ya zo a dole ka in ka tsaya a kauce wasu shi da ka je ka rubuta wani abu ko ka je kai za a tsara ka kai kuma ba mutum biyu ne ya mutu ba yanzu mutum ɗaruruwa ne suka mutu wannan fikiyo ne ba balantana akuya shaƙe ta kawai garin akwai akuya ga mutu ya ga yi to wurin karar ta ga yadda mutu yake a can dutse kanta na kefe Allah madaukakin zargi ya faɗa cewa wai zalimi tumul ladina kafaru fa darbar rikab idan kuka hadu da abokan gaba aka rika dukan wuya tara wato kudi wuya hatta idza tantumuhu an gane ku har sai kun ko kana so ku ce mun gaba dai hatta idza tantumuhu har sai kun cika kada da su fakitul wakat an gane ku sannan ku cika alƙawuran da suke wato da kuka ɗiba da in ma mannan ku kama wanda da kuka kama bai ba man nan kuka dama ku take wani ba'adu wanda kuka kama din nan kuka dama ku take su bai ma da lahar ku biya banza hatta ta za al harbu aw zara har yayi ya sassauta har a samu kura da laba shi ya ta ta za al harbu aw zara har kura da laba to wannan shi ne umarnin da aka yi wannan ya gabata kamar yadda muka faɗa mu ji me sababin zubi na aya ta ji ne zuwa muka zo sai mu fara biya ta sai mu koma asalmu sababin zubi ne wanda muka fara faɗa yanzu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dalilin zuwa alaikum assalam haka Eh. Eh. Cikin yoyin da yau da ba. haka haka yawanci ma dan an fita da su zaka ga ai sharri shine mace ba ta ba ta gurin yaki ce ta dauka kai in ma dan su sai ba da kaje ana ta magana an fita da su yaki gyara marasa lafiya ba da ba har ba gurin ba ta ba ba da ba sharri yaki shine in dai mace ta fito ba ruwan kowa da ita da kananan yara da guraren bauta duk ba ta ba illar da ta faru saboda yanzu shi bai da mallakar kansa ya haɗari sai wajen wajen su yake yi su wani bai amma in yace ba za shi ba ba su dole da shi domin shi ba zaman kansa yake ba amma idan ubangidan da ya yarda ya yi a ya koji a kowace ya yi bayan sun fita amma da ya ce kiyaye gidan wata gida ya ce wani gidansa ba su ji ne na bai ta sai ya ce a zo a fita ya ke wannan tambaya ce ne Allah ya samu gani abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wannan muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna roƙon Allah da sunan sa jawawa kamar yadda dai muka gani karatu biyu ya rage mu gama littafin ta ce bi za muka dakatar da alwaji ta ce ne zuwa muka biya ta ce gaba insha Allah za mu kammala muna roƙon Allah da sunan sa jawawa da ko kasa wa ɗaukaka amma roƙon Allah da sunan sa jawawa duk wanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna roƙon Allah da sunayen su gawa da tsohon da madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ko da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ka ba mu damuna mai albarka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin اللهم اجعلنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.